الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan darasi da muke gabatarwa na taujihul qira'at ko kuma ilmul qira'at wasilatuhu bil ulumi al-lughawiyyati wash-shar'iyya ko ba haka ba wannan shine majalisin mu ko zamanmu na wato goma kenan wanda kuma muna tafiya ne da littafan da suke yin taujihin waɗannan ƙira'o'i na alkur'ani mutawatira ma wani lokaci har zuwa wato shazza an gani ko yawwa da mutawatira har zuwa shazza ayar da za mu tashi a kanta muna cikin suratul baƙara ne za mu tashi a aya ta ɗari da talatin da ɗaya an gane ko a kanta ne za mu tashi wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub ko ba haka ba kinan wa wasa biha ya yi wasici da ita zamiri shi na koma zuwa gami wasu sun ka ce almilla milla millatul islam wasu kuma sun ka ce biha bi kalimatu shahada duk dai inda dai an ka sai an ka kawo dai duk dai millar dai ba ta tabbatuwa in babu kalimar shahada an tabbatar da ita ban sani kuma ita ba ma'ana dai annabi ibrahima yayi ma ƴaƴan shi wasici da annabi yaqub ya ce ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din allah ya zaba muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kak ku mutu in ba kuna musulmi ba wannan ya nuna ashe annabi yaqub bai yahudanci ba shine kuma uban yahudawa kenan yahudanci kirkira shi akai yaqubu shine uban yahuda kuma shi yace ya bani ya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun kuma an ce annabi ibrahim haka ya wasici to daga ina yahudanci ya za addinin musulunci ka gani ba addini bane mun gane wannan da kyau ko to anan fala tamutunna kakku sake ku mutu to ai dan adam kuma bai hana ka ne mutuwa illa wa antum muslimuna a'a kakku sake ku mutu face kuna musulmai kenan na abinda ake nufi su riko da musulunci har su mutu ba wai su hana kansu mutuwa ba dan adam bai sai kanshi hana kanshi mutuwa ba ko kuma mutum ya roki mutuwa annabi yusuf ya ce tawaffani musliman Allah ka kashe ni a yo ko ya roki Allah ya kashe shi ko bai roki Allah ya kashe shi ba ai Allah kashe shi zai kullu nafsin za'iqatul maut amma mutuwa akan musulunci ne ake zanci mun gane wannan to idan muka duba wa wassa an gane ko imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far almadani da imamu ibn amir ad-dimashqi su sun ka karanta wa awsa biha ibrahim banihi wa yaqub duk da yake akwai imala kenan wa awsa an gane ko yawwa wa awsa su kuma su karanta babu imala wato kenan waɗannan da ni kawo da ibn amir da nafi' da abu jafar sun karanta wa awsa su ko sauran sun karanta wa wasa ana gane ni yawwa to in muka duba wannan kalima ta wasa tana nufin wasici ausa tana nufin wasici sai dai wazaninta ya bambanta an gane ko tunda uh, wasiya ake cewa wasiya kuma kina asalin shi ausaya ne ausaya shine shi kuma wasa wasaya ne fa'ala to saboda ta zo karshe sai aka maida ta alif malaman da suke taujihul ilmul qira'at da alqur'ani taujihul qira'at bil qur'an na kursi malik abdullah sun ka ce wasa sun kawo wanda suka karanta da ita almadani yani suna nufin imam nafi' da abu ja'far wa ibn amir da ibn amir sun karanta wa ausa sauran kuma sun karanta wa wasa sauran qira guda bakwai kenan to ita qira'a ta wasa an kafa mata hujja an wato an yi taujihin ta da alqur'ani wajen fadar Allah subhanahu wataala fala yastati'una tausiyatan dukkan ƙura sun karanta fala yuna tausiyatan kaga ko shi tausiyatan masdar ne na wasa yuwassi tausiyatan dama fa'ala yufailu taf'ilan ne sai in ya kare da alhamza fi'ili ruba'i ko ya kare da eh, alif to nan ne sai ya koma taf- wato taf'ila asalin shi tausiyatan an gane ko taf'ilatan ne asalin shi tausiyatan na sai an ka shahi ɗaya daga cikin ya'un an ka ta'widi bit- bitta sannan kuma faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am am kuntum shuhada'a id wassakumullahu bihada duk qur'a sun karanta wassakum kina kaga ga ta samu naziri a cikin alqur'ani ita ko qira'a ta awsa an gane ko wajen faɗar Allah subhanahu wata'ala yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unsayayn kuma karan bari min ba'di wasiyatin tusuna tusuna daga awsani kiran kowace daga cikin qira'a tana da abinda ya tabbatar da ita a cikin kira'o'i na alkur'ani mai girma mun ji wannan da kyau wannan taujihi ne bil qur'an idan muka dawo eh, ausa sai a ce yusi isa'an an gane ko shi ko wasa yuwassi tausiyatan to me bambancin su sai mu dawo zuwa ga taujihul lughawi sai malamai suke cewa nan mutalaziman muttahida ne ma'anar su ɗai ce amma shin ausa tana nuna yayi wasici wasa kuma tana nuna yayi wasici mai ƙarfi kenan sai da mutu a'a kamar kira'a waccan wasu malamai suna ganin duk ma'anar su ɗaya anan wasu suna ganin a'a ausa ba ta kai wasa ƙarfin ma'ana ba kenan wasa tana nuna kamar wasiya ce wanda sun ƙara ƙarfafa ta bayan sun yi ta ko sun sake maimaita ta ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam yawwa ayar da zamu tashi akan ta wato ta gaba shi ne wajen fatar Allah subhanahu wata'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladhina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim wama Allahu bighafilin amma ya'malun ko ba haka ba imamu ibnu amir ad-dimashqi da imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da imamu rauh wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka yi riwaya daga yaqub da rauh da ruwais to rauh sun karanta wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna su da ta'un sun ka karanta sauran qur'a sun karanta amma ya'malun tau da ya'un da ta'un yanzu idan aka zo lokacin da za a taujihin wannan ƙira'a an gane ko wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna shine abin da ake kira bita'il khitab an gane ko shi yasa sai waɗansu malamai suka ce to ita wannan amma ta'maluna tana magana ne akan muminai domin an ce fa wallu wujuhakum shatra kenan wanda aka magana da shi ai muminai ne walluku muminai to amma ta amaluna an gane ko yawwa sun kace kuma qira'a bil ghaiba kenan bil ya'i wa zahir annahu a'idun ala ahli al kitabi kenan sai shi koma zuwa ga wato ahlul kitabi an gane ko sai zaman to ana magana ne da ahlul kitabi domin an ce wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al haqqu min rabbihim ko to wallahu bighafirin amma ya'maluna sai zama to kowace kira'a tana da wanda an ka fuskanta da ita ba sai kun fahimta ba amma ta amalu da mu'minnai amma ya amalu da ahlul kitabi tunda kowane an yi magana da shi cikin ayar ba sai ko mun fahimta ba shi ne taujihin da wato sun ka kawo amma idan muka duba cikin taujihul eh, qira'at bil qur'an sun ka ce eh, wa ma Allahu bighafilin amma ta'maluna sun ka ce abu amur ibn al'ala ya karanta amma ya'maluna sannan sauran sun karanta amma ta'maluna to kafin wannan wama Allahu bi ghafilin amma ya'maluna na farko kenan domin ya maimaitu so biyu aya ta 140 da hudu da aya ta 149 to na farkon shine wanda ibnu amir da hamza da kisa'i da abu ja'far da raw sun karanta amma ta'maluna bil khitab sun kace to ita qira'a ta khitab qira'a ta khitaba amma ta'maluna kenan an yi matka an yi taujihin ta ko an kafa mata hujja bis siyaqi da siyaqi haythu jaa qablaha wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah to humilat ala tilka litukhtima al-aya bima iftatahat bihi wa hujja li qira'ati al-ghaibi ita ko qira'a ta ghaibi ai ita ma an kafa mata hujja bis siyaq as-sabiq wal lahiq da siyaqi wanda ya gabata da wanda zai zo baya min al-ghaibi fas-sabiq wa innal ladhina utul kitaba kaga ana magana da ba su nan sannan kuma wal lahiq wala in ataita wala in ataita alladhina utul kitaba waɗanda an ka ba su littafi to yanci amma ya amuruna domiri ya kuma zuwa gare su ba sani ko mun fahimta ba a yawwa to kaga yadda ake taujihin ko wace kira a bata wato matsayinta yawwa to sannan kuma ayar da za mu tashi akan ta ta gaba ita ce wali kullin wijhatun huwa muwalliha ko ba haka ba idan muka duba wali kullin wijhatun huwa muwalliha ibnu amir ya karanta huwa muwallaha huwa muwallaha ibnu amir shi kadai karanta haka sauran sun karanta muwalliha to ya za a taujihin wannan wato kira'o'in guda biyu an gane ko yawwa in kaddiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 700 da arba'in da shida an gane ko ya ka bayani karkashin wannan amma da yake bayanin nasa yana da yawa muna haɗa ɗalibi ne saboda ya koma wannan wurin a cikin qala'idul fikir da sun ka kawo wajen fadar Allah subhanahu wata'ala muwalliha sun ka ce bi kasrin lami kenan wannan waya wato bi kasrin lami waya in ba'daha ismu fa'il kenan sunan shi ismu fa'il ne daga muwalli daga wallani yuwalli ismul fa'il muwalli sun ka ce ya hataju ila maf'ulaini yana buƙatar maf'uli guda biyu kenan Allahu muwalliha iyahu kenan wali kullin wali kulli jama'atin ko wace jama'a an gane ko wijhatun suna da alƙibla da suke dubi huwa muwalliha kenan huwa zamiri ne na Allah Allahu muwalliha Allah ne ya juyar da huskokinsu izuwa gare ta an gane ko kenan muwallihum iyaha Allah shine juyar da su ko ya bada umarnin su dube ta misali ba sani kuma fahimta ba tunda su ahlul kitabi suka dibin baitul maqdis ai nafsi na ce musu dibin baitul maqdis mun gane ko yawa to kaji yadda ake taujihin qira'ata bil kasr ko kuma dan su malamai sun kace a'a ولكل وجهة كنا ولكل فريق وجهة هو أي الفريق موليها نفسه كوة جماعة تنا جويد دا كان تزوى قال قبلة كنا سيد من تو كي أفا إلي كي أم مفعول به كي كي أيجن كا كما إن أنك إلا من سفيها نفسه سيوان دي واوي تد كان سا كنا كي دا كان كني كي نفا إلي كما كي مفعول بس يكون مفهم تبا يوا domin fi'ili na walla kasa an juya zuwa ga abu yana bukatar maf'uli guda biyu sannan ibnu amir ya karanta huwa muwallaha kamar yadda mun ka faɗa to shi kuma sai zaman to ismu maf'ul ismi ne na maf'uli an gane ko shi ma yana bukatar dole sai an samu mai maf'ulai ne sai dai zaman to guda matsayin na'ibul fa'il guda zaman to maf'uli an gane ko na farko shine ad-damirul mustatir ala niyaba an gane ko kenan wali kullin wijhatun huwa muwallaha to shi muwalla ismul maf'ul sunan da zai zo bayan shi na'ibul fa'il yake komawa idan yana ta'addi zuwa ga maf'ulin biyu to sai gudan ya zama to na'ibul fa'il guda zama to mi maf'uli to muwalla abin juyawa ne huwa shine ya juyar da kanshi iya ha zuwa gare ta an gane ko sai zama to damiri wanda ya ɓoyu cikin muwalla muwalla nafsuhu iyaha ya ju wato rayuwar shi da kanta ta juya ta dubi wannan alƙibla ka jaddada a taujihin wannan kira'a wannan aya tana daga cikin abubuwan da suke nuna cewa ahlul kitabi sun yi suka zuwa ga juyar da alƙibla Allah yake musu raddi juyar da alƙibla da kuke zance ai ko shi tashi alƙibla to me matsala ina fata ana fahimta ta eh shi yasa duniya da za mu yi aiki da wagga kai kana suka wani sai ka iske karshen ta kai abin da kaka aikatawa ma ya wuce na shi kuma kai kana suka kai to mi an kai kenan bahaushe ya ce zamani ba ta ƙare ba an sai da kare an sai dubi ko ba ka nan bane yawwa duk masu ka addinin musulunci da za ka tsaya ka kwantar da hankalinka ko masu addini ne ko waɗanda ba su da addini ne ko tsare-tsare ne na wani turawa ko na abu in kana dubawa za ka gane soki burutsu ne suke duk abin da suke suka musulunci da shi da za ka ɗauko nasu ka aza shi kenan sai ga shirme ne yanzu duk sukar da turawa suke tsarin musulunci bai da kyau bai da kyau duniyar gaba ɗai mafi yawanci tsarin ku take bi tsarin ku mi barkata ba duniya bancin kashe-kashe da hallaka ɗan adam da wahala ni da tsarin ku ya haifar duniya da tsarin ku yana da amfani da duniya ta ci gaba amma ga shi nan ana amfani ne da ci gaban da an ka samu wajen hallaka ɗan adam da kaskantar da ɗan adam da bautar da ɗan adam me amfanin wannan tsare-tsaren nan ƙaryar banza to don haka in mutum bai sani ba sai ya sa tsammanin su wani abu ne Allah ya kyauta ayat da zamu tashi akan ta ita ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram wa innahu lal haqq min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'maluna ko ba haka nan bane aya ta 149 a cikin suratul baqara kidan kaga wa ma Allahu bighafilin amma ta'maluna ya maimaitu da haka kaka sa tsammanin aya guda ce don kaji mun karanta irin ta mun gane ko yawwa to masu taujihin qira'at sun ka ce abu amr ya karanta amma ya amaluna bil ghaibi ina fata an fahimta nan shi kadai ne karanta amma ya amaluna shi abu amr ibn al-ala sauran kuma sun karanta amma ta amaluna to qira'a ta ghaib in sun ka ce ghaib nan suna nufin bil ghaibi kenan qira'a ta abu amr ita bil ya'i kenan bil hamli ala ma qablaha min al ghaibi an hankalta ma an dauke ta akan abin da ya gabace ta na lafazi na ghaibi na wanda baya nan kenan wa huwa qawluhu ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu kaga ya'rifunahu ana magana ne da wanda baya nan ba a ce ta'rifunahu ba to sai aka ce wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna su waɗannan dai da sun kasani nan Allah bai kasance mara bakani ga abinda suke aikatawa ita ko qira'a ta amma ta'maluna an gane ko ita ko sai an ka dauki cewa an yi bil hamli ala ma qablaha aidan lakin min al khitabi wa huwa qawluhu ta'ala wa innahu lal haqqu min rabbika shi alqur'anin nan ko sha'anin alqibla min rabbika daga ubangijin kana kenan wa Allahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah bai kasance marabkani game da abin da kuke aikatawa ba ku mu'minnai ko kuma a'a kai manzo saboda manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam abin girmamawa ne wani lokaci damirul jam'i na idza qawli ta'zim an gane ko ya ayyuhan nabiyyu taqillah ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ستي ان الله كان بما تعملون خبيرا بيتي كان بما تعملون با wasu malamai suka ce a'a al'ummarsa ake nufi wasu suka ce a'a shi din ake nufi amma al'ummarsa ta yi koyi da shi shi yasa ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'maluna bai ce wa Allahu bi ghafilin amma ta'malu ba dan ya ce wa innahu lal haqqu min rabbika bai ce wa innahu lal haqqu min rabbikum ba mun gane wannan to shi yasa taujihi na ilmul qira'at yana taimaka maka ka gane kira'o'in qur'ani suna baka sirrin larabci wanda ga ganin wuri kaza me yasa an kace kaza kamar kuskure na an kai in ilimin kaza bai kai ilimi ba kai kokari ka kusanci malamai saboda malaman na hawo bi suna da soki burutsu sai su tsammani a'a a na hawanci an saba maka kaza yayi qur'ani shine uban na hawo duk na hawo da ya saba qur'ani ai ba na hawo bane na fata an fahimce ni mun gane wannan ko yawwa za ku ga wasu ƴan lugha in sun ka cimma wata kira'a sai su wannan kira'a ta yi kaza ta yi kaza kai ku kasa abin da kake yi magana Allah kake cewa ya kamata a diba mi za a diba a daidai bi kwakwalwarka a mu kokoro kaɗai za mu dibi mun san baka da hankali amma mallan abdullahi mutum ya danganta kuskure zuwa ga Allah ko ya ce akwai nazari cikin magana Allah a kai dai akwai nazari cikin hankalinka ba ta abin da za mu gaya ma kenan in ba su gaya ma hakan gaba yalla to tsoron ka da suka ji ko kuma kana suka yi eh amma babu zance a a danganta kuskure zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah kai mu tsari yawwa ayar da zamu je kanta ta gaba ita ce aya wato ta 158 a cikin suratul baqara inda Allah subhanahu wata'ala ce inna safa wal marwata min sha'airillah ko faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim ko ba karan bane yawa imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf wadanda duk kufiyun na da imamu yaqub an gane ko al-basri sun karanta wa man yatawwa yattawwa khairan su ko sauran sun karanta wa man tatawwa khairan tatawwa tafa'ala ne shi ko ya tsawwa asalin shi ya tsawwa ne ta'un ce an kamar da ta kuma ta'un saboda ta karubul makarash ba sai ko mun fahimta ba yawwa to waɗannan kira'o'in in muka duba kenan a taujihil al-lughawi ina fata an fahimce ni da ya ce wa man tatawwa khairan sai zamanto tatawwa fi'ili maudi ne in an ɗauki man shartiya ce an gane ko yawwa waɗanda wasu malamai kuma sun ka ɗauke ta matsayin sila allazi ta tsawwa a khairan ita ce mausula kenan an gane ko kenan sai zaman to fi'ilin ba cikin mahallul jazmi yake ba ma'ana in ka ce wa man tatawwa khairan tatawwa tafa'ala ne sai zaman to to shi fi'ili tatawwa'a ai fi'ili madhi ne tafa'alana shi kuma fi'ili madhi ba ai mishi jazma mabniyun na sai ya zamanto shi fi'ili madhi ne in mun ce in shartiyya ce mun gane ko sai ya zamanto shi fi'ili madhi da ma mabniyun fi mahallil jazmi an gane ko in mun ka dauki qira'a ta su Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub wa man yatawwa khairan ay yatatawwani an gane ko nan man sai ta zama tomi shartiyya ce amma wajen fi'ili madi wa man tatawwa'a tana iya zama tuwa shartiyya tana iya zama tuwa mausula to an ce mausula ce to fi'ilin shi yanzu ba a i'rabin shi domin silatul mausula mahallal hamil al i'rab kenan ita ko mausula alladhi za a iya kaddara mata wallazi tatawwa'a khairan fa inna allaha shakirun alim to kaje da zaka taujihin ta wajen sarf wa man tatawwa'a wa man tafa'ala shine wazanin shi wa man yatawwa khairan kina asalin shi wa man yatatawwa khairan ne sai an ka dauki ta'un an ka da ta'un in ka zo wajen wazani yatawwa yatatawwa da za a banga ya tafa'al da ka maida shi ba ka maida shi ta'un nan saboda ita ta'un din ita ta'un din akwai abinda yasa an ka juya da ita ya tafa'al ni gakka ta ya tata'al ba haka nan bane can a wazani ba a hankalta ma wannan ban sani ko mun fahimta ba yawwa to inna safa wal marwa duwatsu ne guda biyu wannan aya tana bukatar dan bayani dutsen safa da na marwa min sha'airillah suna daga cikin sha'air jam'i na sha'ira alamomi na aikin addinin Allah an gane ko faman hajjal baita wanda zai tsakin Allah a waya ta mara ko yayi umra dama umra hajji yana nufin alqasdu nufata wanda ya nufaci dakin Allah shi yasa an ce alhaji bakon Allah i'tamara al-umra shi kuma asalin shi daga alqasdu na ko kuma at-ta'mir rayarwa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr to sai an ce fala junaha alaihi an yatawafa bihima babu laihi gare shi to kuma mun san cewa aikin haji in baka yi tawafi ba ai an ce baka babu laihi gare shi an yatawafa bihima kaga abin zai sa ka sa tsammani to kina ai tawafi bai zan wajibi ba a'a wannan nan lokaci mutanen ansar sun kasance suna da gumaka a wannan wuri to da musulunci ya zo suka shiga musulunci sai sun kaga a to kuma za su sake yin ibada kusa ga wuraren gumakansu wannan abin yana tuna musu shi yasa sai Allah ya ce musu a'a babu laifi su ke su yi aiki ba wai ana nufin shi rukunin ba ba wajibi na ba shi yasa in baka san asbabun nuzul baka san asar sai ka je ka tafka banna mun gane wannan ko yawwa sannan kuma waɗansu da sun kaga wai sun rikice wai an rasa yadda za a yi a nemo dalilin da zai sawar misali a tabbatar da cewa yin sa a yi tsakanin safa da marwa wajibi na sai sun kace bare nan a kalato a yi dubara sai sun kace wai misali in ka zo sai sun kace in ka zo inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junah sai ka tsaya mun gane ko faman hajjal baita kenan wanda da ce daki a waye ta mara koi umra fala juna babu laihi sai sun kace alaihi an yatawafa bihima ya tabbata akan shi sai ya dawahi gare su to kaga wannan kokari na kawai kai wata wasara shi fala juna alaihi tare na suki jar wal majrur ne muta'alliq da da fala juna dan haka ba a bukatar sai an kawo wani abin nan Allah ne ya ce a kewaya su kaga yan qur'ani ne sai a tambaye su shin sa'ayi tsakanin su ba da wajibi na sai ce a Allah ce fala junaha alai an yatawafa bihima ba sai sun yi ba kenan tunda su ba son su fahimci nasi irin yadda ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana Allah kai mu tsari abu na karshe wanda zamu faɗa karkashin wannan aya shine da Allah ce inna safa wal marwa الشيخ الدكتور عمر سالم بازمول an gane ko cikin littafin sana tanasub tanasub littafi ne yayi na tanasubul ayat amma ba ayoyi bi ba a'a ka'idodin da ake bi wajen gane ilmul munasabat kina ad-dirasa at-ta'siliyya littafi ne wanda bai da girma in ka same shi shikenan tanasubul ayat na Umar Sheikh Umar Salim Bazmul na kasar Saudiya to sai ce wani na iya cewa ai ilmul munasabatu bai da wani dalili bid'a ne ko ba haka nan bane bid'a na tunda zamanin annabi babu shi kaga da nan sai hijabu mutane aiki to yana daga cikin hujjojin da an ka kafa da wannan aya inna safa wal marwata min sha'airillah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo zai yin tawafi tsakanin safa da marwa sai ce mi abda'u bima bada Allahu bihi zan fara da abin da Allah fara da shi wanne Allah fara da shi as-safa sannan mi al-marwa to aikace ma haka yi wannan yake nuna maka ashe lafuzzan alqur'ani da kalmomin shi da ayoyin shi akwai munasaba jerin nan akwai hikima cikin shi shi na daga cikin dalilan da malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam to ayar da zamu tashi akan ta aya ce ta 164 inda Allah subhanahu wata'ala ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyah was sahabi al musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun ko ba haka ba to wannan aya dai suna daga cikin dalilan da suke nuna akwai Allah subhanahu wata'ala kuma mai cikakken iko Allah ce inna fi khalqis samawati wal ard haqiqa a cikin halittar sammai da kasai wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da yini wasu na nuna cewa sabawar dare da yini lokacin sanyi dare yafi tsawo lokacin zafi kuma yini yafi tsawo ko ba haka nan bane to wannan ɗaya ne daga cikin sabawar dare da rana ikhtilafukin nan an yi idafa shi zuwa ga ma'arifa ya koma jam'i sabawar dare da sabawar yini ba wai su ta fuskar wannan na da tsawo banda bai tsawo ba a hadda abin da yake faruwa a cikin su sai ya zamanto ba wanda ya san iya sabanin da akwai tsakankanin su sai Allah mutum nawa ke mutuwa a cikin dare mutum nawa ke mutuwa a cikin yini kalma nawa ake faɗa abu nawa ake aikatawa da daddare wanda ba a aikata shi da rana nawa ake aikatawa da rana wanda ba a aikata shi da daddare duk ikhtilafun laili wan nahar ne sai ya zamanto banda Allah ba wanda ya san iya sabanin da akwai tsakankanin su da abin da ke cikin su والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس sannan kuma cikin teku abin ga jirgin ruwa an gane ko wanda yake tafiya fulk wasu malamai suka ce na alfulk ita kalima ta fulku malamai sun yi sabani kanta wasu suka ce tana iya zamantowa in an ka ce alfulku guda in an ka ce alfulku masu yawa jam'i kenan yastawi fihi al-mufrad wal jam' domin ya ce walfulkin lati ta jiri fil bihari bi ma yanfa'un nasa in ka ce da jirgin ruwa yanzu jirgin ruwa gudana a akwai wanda ka taya ga ɗaukar kayan mutane kaga ba zai yiwa ba amma inda Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi nu wasna'il fulka bi a'yunina to nan me ake nufi kaga na alfulka jirgi gudana don annabi nuhu jirgi guda an ka ce kera wasu malamai suka ce a'a nan wal fulkin lati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas ba fulku na al-jam'i ba al-jinsiyya ce wa jinsul fulkin lati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas al-muhimmu dai da jiragen ruwa da suke tafiya fil bahri a cikin teku bima yanfa'u an-nas game da abin da yake amfanin mutane ka gani sai Allah ce abin da yake amfanin mutane bai ce sun ka dauko kaza ba saboda ijazi na Qur'ani dan nan har kiyama ta tashi duk abin da za a dauko mai amfanin mutane ya shiga ciki وما أنزل الله من السماء من ماء da abinda Allah ya saukar na ruwa fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha Allah ya rayar da kasa bayan ta mutu wa basa fiha min kulli dabba Allah ya yada kowace dabba daga dabba ya dubbura ismul fa'il dabbu asalin shi dabibu ita ko dabba asalin shi dabiba fa'ila dabba ya dubbu ala al-ard ko ba ga da abin da ke tafiya bayan kasa shi yasa wadansu malamai suka ce dabba shine abin da ke rayuwa a ba- a bisa doron kasa wasu kuma sun ce a'a Allah ya ce min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihi ma min dabba fihi ma dhamir shi kuma zo ga as-samawati wal ard sun ce ko sama akwai dabba sai dai a ce dabba shine abin da yake takawa yana tafiya ko a sama ko a ƙasa inda ya taka wani abu yana tafiya sannu sannu sai a kira shi dabba wasu kuma sun ce fihi ma yana koma ne zuwa ga ƙasa ita kaɗai banda samawatu to kaga wannan kuma akwai aiki almuhimmu sai ya ce wa tasrifin riyahi ga inda kira'a take an gane ko wa tasrifin riyahi imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta wa tasrifin rihi to arriyah jam'i ne na mi na iska an gane ko to jam'in iska kuma da hausa mi za a ce eh eh iskoki a ramma to iskoki kuma wani lafazi na eh eh asake asake jami'in ne aska mala abdullahi eh almuhimmu dai bahaushe bai yi ma jam'i iska jam'i saboda in yayi mai jam'i aljannu ya- ma'anar aljannu yake komawa sai dai a ce iska daban-daban mun gane ko ko iskuna to dubara ta yi ake nan ana yi almuhimmu dai arriyah shine jam'i arrihu to kaga nan waɗanda sun karanta wa tasrifin rihi da juya iska shi ko wa tasrifin riyahi da ji- da juya iska daban-daban an gane ko wasahabil musakhar da kuma girgije wanda anka ju- anka hore abin horewa kenan bainas sama'i wal ard tsakanin sama da ƙasa la ayatin akwai ayoyi li qaumin yaqiluna ga masu hankali su gane akwai Allah ba wanda ga cewa bana cirta taka aiki yau na cirtin ga babu babu ma wanda ya taba ganin ta balla Abdullahi ina na ma na cirtin take ma babu babu ma wanda ya taba ganin ta san wanda take kuma wasu na cewa sai la na cirki sai transform eh wahayin shedan da ka san in mutun shedan ya gane bai da hankali haba mala abdullahi in ba da birta ba to ala ayyati hal anan muna da wata mas'ala mun gane ko shine cewa da an ka ce wa tasrifin rihi a ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf ta dace da ƙira'a ta jamhur domin al wadda a cikin arrih jinsiya ce ita ko waccan riya ko ta zamanto ahadiya ko jinsiya duk ɗai tun da jam'i na sai zamanto wa tasrifin riyahi ita ko kira at tasrifin rihi ai wa tasrifi jinsin rihi al jinsiya ce kenan sai zamanto da mufrad da jam'i duk abu guda kuma inda Allah ya ce wal asr sai ce mi innal insana lafi khusr nan ba mutum guda ake nufi ba al jinsiya ce ba mutum guda ake nufi ba ai inna jinsal insan lafi khusr ko innal haqiqa al musamma bil insan lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat shi yasa an kai istithna'in jam'i ciki tunda in gudana ya za a hidda jam'i cikin shi mai yiwuwa to nan sai zamanto da qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da qira'a ta jamhur duk ma'ana guda suke basuwa da tasrifin rihi sai zamanto al jinsiya ce tasrifin riyah al kuma nan wato ko mun ce jinsiya ce kuma jinsiya bace dai riyah jam'i ne anan akwai wani abu qur'ani yana da wani abu in ƙur'ani ya kawo iska mufrad in ji malamai na ulumul ƙur'an da na abin nan tafsiri an gane ko in ya kashi mufrad kuma mufrad kin nan bai tare da aljinsiya tunda in ya kina tare da aljinsiya ya koma jam'i to sun ka ce yana nuna azaba sai in an keɓance shi an yi taƙayyidin shi da sifa هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ستمي وجرين بهم بريح طيبة كاجت ريح طيبة اسكا ميتو يتي جاءت حريح عاصف أما دا كاجت ريح أي تو أذابتها shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce falan ma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adhabun alim تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين سنيتي وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم wannan yana nuna cewa ijazi ne sai yanzu an ka gane ashe iska wadda take ta rahama da iska ta ruwa ba bangare guda take hitowa ba da kaga iska wadda ta fuskanci alƙibla guda to iskan bala'i na shi yasa yanzu a zamanin nan in kaga iska wanda yake America tornado da suke da tornado mai ta da garuruwan nan iska ce wadda alƙibla guda take fuskanta amma iska wanda an za a yin ruwa kaji shi yasa yake maka wa tasrifin riyah yace wa sahabil musakhkhar iska ashe kafin ayi ruwa iska daban-daban ne sai plus ya haɗu da muwain na iska sannan ake samun ruwa shi yasa Allah ce wa arsalnar riyaha lawaqiha mu muka turo iska ya zamanto sanadiyyar barbara kilili in ji malaman zauri an gane ko iska da wannan da wannan za su haɗu sai su narkar da girgije ya sauko qur'ani ya faɗi shi sannan wasu malamai suka ce lawaqiha a'a ba laqiha tu sahaba dai ba an gano itace akwai namiji akwai mace to ya suke aihuwa ashe iskan nan ta huskar shi Allah ke ɗaukar sinadarin namiji ya kai mace sai ta bada yaya an gano sahara ta duniya gaba ɗaya tana da alaƙa da juna ta kaka saka samun alaƙa da juna shine ta fuskar iska yanzu idan dare yayi sahara zaka ga ta yi sanyi idan ta yi sanyi sai kaga iska na bugawa ashe wai duk sahara cikin da ke duniya da sahara ta Nijar da ta Mauritania da ta Mali da ta Amerika da ta kasashen Larabawa wannan iskan shine yake tashi in ya tashi sai ya ɗibi saƙon waccan ɗiyan waccan ya kaima waccan ya ɗebo na waccan ya kama waccan yanzu a haka lokacin da ƙur'anin nan ya sabka babu waɗanga na'urori ba a gano wannan ba kuma aka ce wa ƙur'ani ba magana Allah bace Allah ya kyauta wallahu ta'ala a'lam to kenan ilmul qira'at yana da alaka sashen shi da sashe kun ga qira'a wadda muka karanta dazu na manta wajen wa man yatawwa da kuma yatawwa da kuma wa man tatawwa tatawwa fi ili madina yana nuna kenan ko da so guda mutun yayi shi ko wa man yatawwa asalin shi ya tatawwa ne kenan wanda ya ci gaba da maimaitawa to amma nan abu guda kamata mu gane shi tatawwi na sa'ayi da safa da marwa babu shi ba kamar tawafi bane wanda ko da suka ga dama kai tsawafi na nafila kana iya yi sai dai da mutu kenan wanda yayi na farilla daga baya yake son ya aikin haji na nafila ko umra ta nafila ban sani ko mun fahimta shi da abin da ake nufi da tatawwu'in sa mun gane ko wallahu ta'ala a'lam to yanzu ayat da zamu tashi akan ta ita ce wato aya ta 150 165 cikin suratul baqara wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah ko ba haka ba akwai walau tara allazina zalamu akwai walau yara allazina zalamu ko ba haka nan bane wato in muka diba walau tara allazina zalamu kenan imam nafi' da imam ibnu amir da imamu yaqub sun karanta walau taral ladina zalamu bitta an gane ko id yarawna al'azaba ibnu amir shi kadai karanta id yarawna al'azaba an gane ko anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab imamu abu ja'far da imamu yaqub sun karanta wato innal quwwata lillahi jami'an wa inna allaha shadidul azab to ya zamu taujihin waɗannan kira'o'in al-muhimmu bayan Allah ya kafa dalilan da suke nuna cewa shi kadai ne a ubangiji mai tafiyar da al'amura tun daga wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi hazwa la ayatin liqaumin yaqiluna amma nan Allah ramma mai hadda qur'ani yayi hattara inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari cikin baqara wal fulki allati tajri fil bahri cikin ali imrana la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mun fahimci wannan da kyau to sai Allah ya ce wa minan nasi duk da waɗannan dalilan za a samu cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda zai riki kishiyoyi yuhibbunahum suna kaunarsu ka hubbillahi kamar irin son da ake ma Allah an gane ko yawwa sai Allah subhanahu wataala ya ce wallazina amanu su ko wanda suka imani ashaddu hubban lillah son da suke yi ma Allah ya fi son da waɗancan suke yi ma gumakansu ko ko son da suke yi ma Allah tunda sun haɗa na Allah da na gumakansu ko ba ka nan bane to na mu'minai ya zarce nasu kaga wannan yabo ne ga masu imani sai Allah ya ce to walau yara alladhina zalamu a qira'a an gane ko wannan walau yara alladhina zalamu da dai azzalumai sun ga anfusahum kawunansu a qira'a wannan walau tara alladhina zalamu an gane ko wanda ita ce qira'a ta nafi' da qira'a ta yaqub da qira'a ta ibnu amir da dai ka gani dabiri shi na koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko yana komawa zuwa ga duk mutumin da ya saurari alqur'ani da kai mai saurare ka gani mun ji wannan idh yarawna al'azaba lokacin da suke ganin azaba dabiri ya koma zuwa gare su a ƙira'a ta ibn amir iz yurawna al'azaba lokacin da za a nuna musu azaba an gane ko madalla annal quwwata lillahi jami'a da kuma innal quwwata lillahi jami'a muka ce eh, innal quwwata lillahi jami'an eh, imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al hadrami al-basri su sun karanta innal quwwata lillahi jami'an sai da manto innal quwwata jumla ce istinafiyya kama an wato ka san istinaf shine kamar yanzu an aje wannan magana innal quwwata lillahi jami'a wato tabbat karhi yana wajen Allah kidan ba ta da alaka da jumla da ta gabata wa inna allaha shadidul azab kuma tabbat Allah shine mai tsananin azaba don babu mai yin azaba irin ta Allah fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ba dalla to madalla kenan sai ya zamanto innal quwwata lillahi jami'an wa inna allaha shadidul azab an gane ko ala taqdiri jawabi law huwa kenan la qulta ita law tana daga cikin waɗanda ake shahe ma jawabi ba sai ko an fahimce ni ba wani lokacin sai a kawo shi wani lokacin ba a kawo shi to in ba a kawo shi ba sai ka kaddara shi kenan walau tara allazina zalamu idh yarawna al'azaba أن القوة لقلت كذا وكذا قول رأيت أمرا عظيما أنقاني كو تو ولو يرى الذين ظلموا إن كتبوا كياء ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم كنن لرأوا أمرا عظيما تند أبن ذا أقدر زي بمبنتا بسني كو من فهمت با يوا kenan laƙalu ko ka ce laƙalu kenan walau yaral ladina zalamu idh yarawna al'azaba laqalu anna al-quwwata lillahi jami'an ina fata an fahimce ni ko ko ka dauke ta matsayin wato isti'nafi to amma in mun ka zo a cikin qira'a tara an gane ko tara alladhina zalamu laqulta walau yaral ladina zalamu laqalu kenan a matsayin isti'nafi to in mun ka dauki kuma qira'ar da sun ka karanta innal quwwata lillahi jami'an wa inna Allah shadidul azab to nan za ka yi takadirin wato jawabi la'alimta kenan la'alimta shine jawabi la'alimta annal quwwata lillahi jami'an wa la'alimta anna Allah shadidul azab ke koko la'alimu annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab da sun gani da sun sani ban sani ko mun fahimta ba kenan qira'at bambancin yana tabbatuwa ne daga mi daga yadda ta fara walau tara la qulta walau yara la qalu in ka ta wato innal quwwata lillahi jami'an wa innal shadidul azab to qira'at tace kuma annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab kenan walau yara la alimu walau yara lami walau tara la'alimta walau yara la'alimu in an kaddara annal quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul adab domin yarakin nan tana iya dauka abu biyu ko ya zamanto ta gani da ido ko kuma ta basira dan dan nan na sabanin ya taso in ra'a ce an ka dauke ta ta matsayin gani to abinda za a kaddara mata la qulta da kaci ko ko la ra'aita amran aziman masali ko mun fahimta ba amma in ra'a ce ta ilimi to kinan la alimta ko la alimi masali ko mun fahimta ba in mun dauki ta'un la alimta kinan tara in ta gani ta zuciya ce in kuma waccan ce in kuma na jama'a ne walau yara allazina zalamu sai zaman to la alimi saboda ana zancen yara ce ta ilmiya in ko ta gani ce lara au amran aziman in kuma walau tara ne lara aita amran aziman da kaga al'amari mai girma almuhimmu wannan aya an gane ko tana da nauyin i'rabi ibn jarir tabari sai da ya kwashe safhohi masu yawa wajen i'rabinta in ma ba ka kwantar da hankalinka ba mulki cewa ma za ka yi sannan dama dama ka diba cikin littafin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun wajen i'rabin ta nashi ya dan duk da yake shi wajen i'rabi yana zarfafawa amma i'rabin shahin sauki da na ibnu jarir at-tabari da ni diba ni a waje na ban san ma wani in ya diba ba to almuhimmu wannan aya tana nuna cewa wato mujrimai in sun kaga azabar Allah da sun ga wato al'amari mai girma ina fata an fahimci ni to ganin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan a cikin littafin dirasatun fi usulit tafsir yace in an karanta bil ya'i da bitta'i kenan yace ma'anonin su mustaqillalina domin qira'a ta khitab wadda walau tara ta'jibun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana ba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamakin halin raini lokacin da sun kaga azaba wa tahwiliha da ba da tsoro game da wannan azaba ta'jibun nabiyyi mamakai mamakadda inji malamin zauri eh ita ko a gaiba ala tahdhiril kuffari abinda ta dauka shine wato tsoratar da kafirai wa takhwifihim da da mayun su narko da firgici min tilkal halati sayyi'a daga wannan hali mummuna kenan qira'at tara abinda ta kumsa ba da mamaki ga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ko ga wanda yake sauraron alqur'ani qira'ata yara ana ba tso kafirai tsoro ne dan kan wannan lokaci yazo musu su yi imani ba kaji yadda za ka taujihin wannan kira'o'in ina fata an fahimce ni sannan annal quwwata lillahi jami'a dibo wajen i'rabi shi matsayin maf'uli na biyu yake na yara domin wato walau yara allazina zalamu ko ba haka nan bane ko walau tara allazina zalamu idh yarawna al'azaba kaga al'azaba shine maf'ulun na farko أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب شيني مفعول نبي إن كنت أوكي إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب تو ولو يرى الذين ظلموا سيكقدر أنفسهم شيني مفعول نبي أن شاهي شكينا تند أن إتتنا مسألة أنا إيه حداتا تقوم مسألة سونا مصدر مسبك أما شي إن استئنافيني كنا أقراء تأبو جعفر an gane ko da ƙira'a ta yaqub da sun karanta inna inna an shafi maf'ulun bihi ɗaya daga cikin su ko al'awwal ko asani in ka ga dama mun ji wannan da kyau to madalla wannan aya tana nuna kenan yadda za a yi makafirai azaba yurawna azaba kuma bata ci karo da yarawna azaba ba domin za a nuna musu shine sannan su ganshi kenan ƙira'a ta ibnu amir ta nuna za a nuna musu azabat sannan kuma za su ganta kenan babu wata matsala yurauna za a nuna musu asalin shi yur'ayunana domin ra'a asalin shi ra'ayana tara asalin shi tar'ayuna sai an ka shahi alhamza sai an ka bar shi taraya sai kuma alin ya'un din ta zamanto karshe sai an ka maida ta tara an gane ko ra'a asalin shi ra'aya tara asalin shi tar'ayu yurauna yur'ayuna ne yur'ayuni za a nuna musu domin ar'ayahu ake cewa arahu asalin arahu ar'ayahu ar'a ra'a ya gani kaga af'ala ar'aya amma sai aka shahi alhamza sai aka ce arahu ya nuna mishi Allah ya gane da mu yawwa masu taujihin qira'at da alqur'ani sun kace walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba sun ka ce nafi' da ibnu amir da yaqub da ibnu wardan bi khulufin anhu ma'ana akwai sabani kenan sun ka ce kenan shi ya karanta da fuska biyu walau tara bil khitabi wa qara'a al baquna walau yara sun ka ce wujjihat yawa ibnu wardan bi khulufin anhu nan istilahi ne sun kai amfani da shi na ilmul qira'at ina fatan an fahimce ni yawa saboda nan ibn wardan ɗaya ne daga cikin wanda sun kai riwaya daga abu ja'far wajjahat qira'atul khitabi qira'atul khitab wadda ta ce walau tara haythu waqa'a mithluha mujma'un alayhi ala al-khitab walau tara idh adh-dhalimuna mawqufuna inda rabbihim wanga tara din dukan qurra sun karanta da haka ولو ترى إذ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدرا- أو- وأدبارهم سورة الأنفال آيات 50 وتنكما ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم سورة 7 آية نوى آية 31 to iz yarawna al'azaba sun kace ibnu amir ya karanta yurawna al'azaba wa qara'a al-baquna yarawna sun kace uhtujja li qira'ati ibn amir bis siyaqi haythu ja'a ba'dahu kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alayhi kina ita qira'ati ibn amir ce yurawna al'azaba za a za musu za a nuna musu azaba kuma sai an kace kadhalika yurihim Allahu Allah zai nuna musu ayyukansu kaga Allah zai nuna musu ayyukansu kuma zai nuna musu azaba ina fata an fahimce ni to amma kuma ita ko qira'a ta sauran wahtujj li qira'ati al-baqina bi nadha'ir kathira fi al-Qur'an ita ma tana da tamka masu yawa haythu udhifa ar-ru'ya lidh-dhalimin an ka danganta gani zuwa ga azzalumai wa ra'aw al-'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab kuma haka Allah ya ce ba wa idza ra'a alladhina zalamu al-'adhaba fala yukhaffafu anhum suratul nahl ayata wato 85 al-muhimmu dai akwai ayoyi da dama da suke nuna za a nuna musu da waɗanda suke nuna za su gani ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها كما كان بني yawwa kinan kowace kira'a tana da abin da ya gaskatar da ita a alƙur'anance malam abdullahi eh kada wani dan qur'ani ya ce to ita wannan kira'a ina an ka samu ta aya ta ƙarshe wadda zamu dauka wajen tawjihul qira'at shine inda Allah subhanahu wataala ce inna ma harrama alaykumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairi Allah فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كما هكذا إذا muka duba Abu Ja'far ya karanta inna ma harrama alaikumul maitata sai ce ya karanta almayitata mun gane ko sauran kuma sun karanta inna ma harrama alaikumul maitata abinda Allah ya halamta muku shine almaitata mushe dama mushe jini ne wanda yake wanda yake daskarewa mai guba in abu ya mutu mushi in ka ci shi kana iya tashi da wannan guba ina fata an fahimce ni yawwa to shi Abu Ja'far yana karantawa da almayyitata to waɗansu malamai sun ka ce duka ɗaya ne an gane ko asalin shi mayyit shine aka ce ma wato mayyit sai a ce mishi mait takhfifi ne an kai daga mata fi'ili na mata shi ko matsala shi kala uku na akwai mata ya mutu akwai mata ya mitu akwai mata ya matu duk mutuwa yakan su wani lokaci in wasali ya canza in harafi ya canza ma'ana tana canzawa kaga ƙala ya ƙuru ya faɗa ƙala ya ƙilu ya yi baccin rana baccin hantsi shi yasa sun ka ce man ƙala ƙala Allahu kafara man ƙala duk wanda ya ce daga ƙala ya ƙulu ƙala Allahu Allah ya yi bacci rana daga ƙara ya ƙilu kafar ai ya kafirta alaran ba ba wanda duk ya ce Allah ya ce ba ya kafirta mun fahimci wannan da kyau to almuhimmu Abu Ja'far ya karanta indama harrama alaikumul mayyitata shi yasa sun kace takhfifi ne an kai na mata na mai na mayyit na an kai takhfifin shi an kai da shi mait ban sani ko mun fahimta ba to amma shin akwai wani abu ko babu shi waɗansu malamai suka ce da mait da mayyit duka ɗai waɗansu malamai suka ce a'a mayit abinda ya riga ya mutu mayit abinda bai mutu ba zuwa gaba zai mutu sun ka ce Allah ce innaka mayitun wa innahum mayitun kaga kai za ka mutu ba ka mutu ba yanzu ban sani kuma fahimta ba innaka mayitun kai za ka mutu zuwa gaba wa innahum mayitun su ma za su mutu kenan sun ka ce bambancin su a lugha in an ka ce mayit ya riga ya mutu mayyit zai mutu amma bai mutu ba don kowane abu an kaddara mishi mutuwa ina fata mu ce wasu malamai suka ce kai da maitun da mayyitun duk guda ne siyaki ne yake bambantawa in an gane ma'ana sai a gane an mutun din ko ba a mutu ba haka malamai sun ka faɗa abu na karshe karshe wanda ya kamata in faɗa wajen nan da ya ce waddama wal ahmal khinziri ko ba karan bane inda ma harrama alaikumul maitata abinda Allah ya haramta muku na almaita nan inda mata nuna bakin abin da Allah haramta amma da nufin a lokacin da ayar ta sauka ga abin da an ka haramta muku bai hana kuma daga baya a ƙara wani abu kinan alhasr nan sai ya zama to mu'aqqat ne ko da haƙiƙi ne abin da an ka haramta muku alaikum taqlibi janibi dhukuri ala janibi al-inas ba a ce alaikum wa alaikunna ba ka ku ga mushe ya haramta ga maza ya haramta ga mata eh almayyita abin da yake matacce sai kai takhsisin uhillat lana maitatani ko ba ka da bane aljaradu wal hut ko waddama nan addama sai zamanto almasfuh dan yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan ba ko ne jini ba dan inda ko ne jini ne da ba za mu iya cin nama ba dan ba a iya raba nama jiki eh walahmal khinziri da kuma naman alade sai sun kace alade din ake nufi gaba daya saboda naman shi ya fi yawa shi yasa sai an kai taglibin shi ina fata an fahimce ni amma dukkan alade da kasusun shi da komai haramun ne sai an kace wa ma uhilla bihi li ghairillahi da abinda an ka ambaci sunan wani Allah gare shi daga nan aka samu alhilalu alhilalu shine wata jinjirin wata to uhilla asalin shi daga murya larabawa idan sun kaga wata sai ai kuwa sai an ka samu suna alhilalu abinda in an gare shi ana kuwa ba sani ko mun fahimta ba shi yasa akwai bambanci tsakanin alhilalu da albadru albadru in ya kai sha bai haske alqamaru kuma sunan shi daban ina fata an fahimce ni zai zama to wata din ake nufi ala ayyati hal sai mai jin larabci ga bambantawa tsakankanin su a kai karanta littafai na alfuruqul lughawiyya dan ka gane sirrin larabci asalin addamu sun kace addamu wajen malaman sarfu sun kace addamiyu yana da cikin kalmomin da an ka shafe musu harafi na karshe kuma ba a awwada shi ba kamar yadun na asalin shi yadiyun na kamar sadun asalin shi sadiyun na maman mace kenan yace to wa ma uhilla bihi li ghairillah da abinda an ka ambaci sunan wani Allah anan ga alarmu mai har da Qur'ani kuma ido hankalinku dan duk cikin Qur'ani wa ma uhilla li ghairillah bihi ne banda bakara ita kadai adda wa ma uhilla bihi li ghairillah cikin suratul ma'ida وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة تم تكن سورة النحل وما أهل لغير الله به an gane ko to meye hikimar ta taqdimi wa ta'khiri sai sun ka ce in ka dibi siyakin bakara an gane ko nan ba a yi zancen abubuwan da mushrikai sun ka halatta ba ko sun ka haramta an gane ko ita waccan aya ta cikin suratul nahli an gane ko in ka dibi siyaƙinta tana ba da cewa can an yi bayanin abubuwa na ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yi da abubuwan da su mushrikai sun ka ja sun ka na shirka wa qala alladhina ashraku law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay'in nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min shay an kai zancan Allah ya bamu ni'imomi na ni'ima da kaza da kaza shi yasa an ka ce wa ma uhilla lighairillahi bih an gane ko sai an ka gabatar da Allah haka cikin suratul ma'ida an gane ko an yi zancen abubuwan da sun ka haramta ma ja'ala Allah min bahiyatin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamim walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allah al-kadhib ko ba ka bane to shi yasa cikin ta sai an ka gabatar da suna Allah wa ma uhilla lighairillahi bih amma nan cikin suratul baqara an zo ne kan siyaki ba kan shi aka magana ba ba a zancen abubuwan da sun ka haramta ba ko sun ka halatta shi sai an ka cewa ma uhilla bihi li ghairillah sai an ka gabatar da abin akan sunan Allah saboda inda za a gabatar da zancen Allah saboda Allah shine mai halattawa mai haramtawa nan kuma ana zancen kawai hukunci ne kenan kawai sai an ka gabatar da shi kadiba cikin at-tahrir at-tanwir shi ma ibnu ashir ya kawo nashi in ban manta ba ban sani ba dai na manta cikin at-ta'birul qur'ani ban sani ba ko ya kawo wannan to famar turra gaira bagin wala adin gaira bagin wala adin kaji ba cikin tafsir na ibnu jarir tabari da sauran tafasir bagin sai sun kace ba mutum wanda yake dan dan fashi ba daga albughatu ne wala adin kuma ba dan ta'adda ba mai ta'addanci ko wanda je sabon Allah an gane ko wasu sun kace bagin a'a ba ya je neman abinci ba ya je neman mushe bane da kansa daga baga ya bugi ne idza talaba shay'a wala adin kuma bai ƙetare iyaka ba da ya ci sai ya ci bakin iya bakin bukatar shi akwai maganganu da dama fala isma alaihi babu lahi gare shi inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai mai mai jin kai anan abinda zamu karkare da shi shine wato balaga balaga ta alqur'ani kun ga nan a cikin bakara sai yace fa man turra ghaira baghin wala adin sai ce mi fala isma alaihi sai ce mi inna allaha ghafurur rahim can cikin suratul an'ami sai ce fa man turra ghayra baghin wala adin fa inna wato da yace wa abin nan قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائب يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم مسألكم فهمت بقى can cikin suratul nahli da yazo sai ce inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bih sai ce mi faman turra ghaira baghin wala adin sai ce mi fa inna allaha ghafurur rahim to kaga da bakara da nahali suna da fa inna allaha ghafurur rahim ita ko an amtana da mi fa inna rabbaka ghafurur rahim to me hikimar ai rabbu dai sunan Allah na Allahu kuma sunan Allah na to mi addalili shi yasa balaga ta alqur'ani cikin kowace aya cikin kowane lafazi akwai ta kowane harafi akwai ta me yasa an ka sa wannan harafin an ka jaya wannan harafin sai dai in baka sani baka kama bakin ka kuma in an hadi sai ka tsaya ka duba in ka ga ya dace ka karba karba in bai dace kuma ka karba ba dole bane sai sun ka ce an'am makkiya ce kuma makka zancen tauhidi akai saboda lokacin nan nan na matsalar take tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikin makka sai sa ce fa inna rabbaka bada bil muttafaq alayhi wa huwa tauhid ar-rububiyyah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah sai ce fa inna rabbaka da yazo cikin nahal ko ba ka nan bane sai ce fa inna Allah ghafurur rahim saboda nan a tashi daga wanda ake sabani wanda an kai ittifaki a sai zuwa gami wanda an kai sabani akan shi to yanzu inda zamu ganewa shin da nahal da an'amu wari ga sauka tunda mun ce an taso daga wanda an kai ittifaki an kato zuwa ga wanda an kai sabani to ina dalilin mu ina dan qur'ani yuna tunda kasan gudanar ce to kai kaje wata ƙarya wai kaje sun ce woga ita zo baya woga ina ina na Allah faɗi woga sai a ce a akwai dalili cikin suratul an'am mi Allah ya ce ya ce sai ya ƙulun lazina ashiraku da sannu mushrikai za su ce ba ya ce za su ce ba ai ba su faɗa ba a cikin na hali sai ya ce wa ƙalan lazina ashiraku mun gane za su ce ba su ce ba nan kwace sun ci kenan kaga wannan yake nuna al'amita daga na hali sabka abu na biyu a cikin suratu النحل سيتي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهوما كاي ce mun haramta musu ko ba karan bane cikin nahal sai yace wa alal ladina hadu harramna ma qasasna alayka min qablu qablu qablu qablu can cikin an'am wannan nuna maka kenan an'am ita daga nahal sabka a alƙur'anance to tun da haka nan ne kenan cikin an'am sai fara da tauhidur rububiyya fa inna rabbaka ghafurur rahim sannan yazo al-mukhtalafu fihi a cikin suratul nahl yace fa inna allaha dan uluhiyya tauhidul uluhiyya na an kai sabani aj'al al-alihata ilahan wahida to cikin bakara kuma sai ce fa inna allaha ghafurur rahim bakara mi ce ce madaniya ce za a sake tabbatar da mas'alar tauhidi a madina abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh